ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا تنفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأهو سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاة والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه وتعطيل تلاوته
sai ce wanne sihatu likita bihi da siha ga littafin Allah shine alkur'ani da annabi alaihi salam ya ce lillahi wa likitabihi dinan to menene nasiha ga littafin Allah sai malamai suka ce al'imanu bihi ban gaskiya da shi cewa zancen Allah ne ba wai ba inki wal amalu bima fihi da kuma aiki da abin da yake cikin sa in yace ayi to sai ayi in yace a bari sai a bari in yayi iyaka sai ya tsaya bakin iyaka to wannan haka yake masa misali yayi umarni wato a takaice dai akwai abu guda goma ya dora musulmi a kullum wa abudullah sai ce wala tushriku bihi shay'a dai kenan sai ce wabil walidayni ihsana sai ce wabizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari lil junubi was sahibi bil jambi wa bani sabili wa ma malakat aymanukum kullun ne akan mu yake wannan to aiki da wayannan aiki ne da abin da yake cikin sa sai ya ce da mu ya ayyuhan nabiyyu إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وآسوا العدة يا فديين da ake sakin aure in an yi kuma sai ki la tukhrijuhunna min buyutihinna kar ku fudda su daga dakunan su kan saki mace a sake ta ce ta kwashe kayan ta tafi a a sannan wala ya kharujuna su kuma kasce suna da gidan iyaye su fita ya hana wannan illa ayya atina bi fahishatin mubayyana sai ce wa tilka hududullahi ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه تعامل بما فيه yace yusikum Allahu fi auladikum lizakari mislu hazil unsayin fa in kunna nisaan fa usnatayn falahunna sulusa ma tarak in kanar wahidatan falahan nisfu wali abawayhi likulli wahidin minhum wasudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fa li ummihi asudus to irin wayannan a ce mutum ya canja yi wani abu yanzu ya game da matsala a duniya kafin a je lahira to wani ce imani da shi in ya yanke ce kaza za a yi to haka za a yi da wata sinu tilawatihi da kuma kyautata karanta shi kar a dinga kareraya shi a kyautata karanta shi kowa gwargwadon ikonsa in wanda zai karanta shi gurgudan ikonsa a cikin sallah da abubuwa sai gira nasa wanda kuma zai karanta shi sana'ata wanda za a yin gasa da shi ya shiga ko ina a fita shi ma sai yayi nasa kowa dai gurgudan ikonsa wa takhashu indahu da kuma saduda a gurin alkur'ani da ake karanta qur'ani a ga kasa zuciyarka ta karaya ka saduda da kuma girmama shi an ce girmama shi shine mutum in zai karanta shi ya tabbatar babu najasa a jikinsa ko da ban ɗaki shiga ya wanke ko da bawali ne ya wanke ko da bai yi alola ba in tilawa ce ba sai rike ƙura ba sai ya yi alola ba amma in zai ɗauki musafi sai sai da alola amma in tilawa ce haka sai zama babu najasa a jikinsa babu ya ta tufarsa sannan muhallin da zai zauna zama babu najisa a ciki sannan ba zai miƙe kafarsa lokacin da yake karatun ba to shine girmamawa sannan tafahumuhu da kuma fahimtarsa in ya kawo misali to ka fahimci me yake nufi wa darib lahum masalan masalal hayatid dunya sai ce kama in anzalnahu minas sama'i faktal bihi nabatul ardi fa asbaha shiman tazruhu riya ce kaga yanda duniya take gaba daya yanda ake shuka ta fito ta yi kyau ta gumure ta bakikkir idan lokaci kuma wata iska ta kada duk abin da yake kore sai ga dawo dorawa ya gama shi ta haka duniya za ta kare wani gurin yana cewa hatta idza akazatil ardu zukhrufaha wa zayyanat zanna aluha annahum qadiruna alaiha ataha amruna laylan aw nahara waja'alnaha hasidan ka'an lam tagana bil ams to ka lura da wannan da yake kawowa me yake nufi to wani lokacin sai ka maka kissa mutane yace inna balawnahu kama balauna ashabal jannati idza qasamu la yasrimunha musbihina wa la yastasnuna mahaifinsu yana da gona in ya zo saukar dabino zai ya yi shela talakawa su tare a cika a yi shimfiɗa a ƙasa ƙasan dabina duk wanda aka yanko aka jeho ya faɗa kan shimfiɗa nasa wanda ya tsalle ya fita waje sai a tattara na talakawa ne ko da ku shine rabin abin a ce 'ya'yansa ba sa so suna ganin uwansu yana almubazansu yana rabar musu da dukiya ce talakawa kwaci gidanku sai ran da ya mutu ran da ya mutu ko da aka suka ce ba za a yi ba kuma an zo yanke saukar dabinin ma ba za a bari ta daga isani ba sai aka ce sai cikin dare to cikin daren aka shirya aka yi tsare-tsare da za a tafi ma sanda aka ringa ɗaya yana fita fandala ko hum ya ta kafa tona ana raɗa kar ku bari a ji suna fita a hankali a hankali amma ubangiji ce dafa ada hada ifin min rabbika hum na'imuna sai ne Allah ya share gonar ta halaka ta gaba daya ka ba ta yin ta ba to wannan in aka karanta shi to ba fa da su ake ba da mu masare ake duk dan da yi haka ka Allah zai masa ko dan wai yazo ya faɗa abin da yiwa mutanen annabi ludu alaihi salam yace da anna aliha safila amdarna alaihi hijaratu min sijil musawwamatan inda rabbikal musrifina yana fada duk al'ummu da ta shi ne mata haka to shine tafahu sun ka fahince shi in ya kawo misali to da mu yake mu fahinci me yake nufi da wannan mu zama gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah kar mu bari sai abin ya fada kan mutukuna to sannan wa tafaqquhu fihi da ko fahimtar hukunce hukuncen da suke cikin sa ka fahimce shi misali akwai misali tahura akwai tadahara ubangiji sai ce yas'alu yas'alunaka anil mahidi kalmar mahid kalma ce guda daya amma mai ma'ana uku in aka ce al-mahidu ana nufin jinin al'ada in aka ce almahidu ana nufin mahallin da jinin al'ada yake fitowa in aka ce almahidu ana nufin lokacin da jini ke wuta daga lokacin da ya fara zuwa lokacin daukewarsa to kawai sai aka ce sa'alunaka anil mahid da Allah ta ce bada amsa sai bada uku sai ce qul huwa aza sai kaga ya bada amsa akan gundarin jinin yace cuta ce sai ce fa tazulun nisa a fil mahidi ku nesance su kaga ya faɗi mahallin da yake fita sai ce hatta ya dahurna ya faɗi tsawon lokaci daga lokacin da ya fara zuwa ɗaukewarsa hatta ya dahurna kaga dahura shine duhurin tilka'i sarkin da mace ba ta da hannu a cikinsa ba makalukin da yake da shi dai sai ya ɗauke da kansa to sai sun yi wannan to in ta samu wannan mu'amalarta da mijinta ba za ta koma ba to da tsarkin guda biyu ake so fusala ce fa'iza ta ɗaharna ta samu wancan wanda ba ta da hannu sai kuma ta yi wanda za ta sa hannu ita za ta aiwatar da shi da kanta shi za ta ɗebi ruwa ta shiga ban ɗaki ta wanka to in an samu haɗuwar biyun to fato hunna min haisu a mara kumullah in ba ta in ba ta wancan bai samu ba ya ɗauke da kansa in ta ɗebi ruwa ta je ta yi wanka ta aika aikin baban giwa idan kuma wancan ya faru ba ta je ta yi wancan ba to mijinta ba zai kusance ta ba sai an haɗu to so da dole sai an zauna an fahimci alfazu na ƙur'ani mai yake nufi da kaza saboda aiwatarwa to irinsa
والذاب عنه من تأويل الجالين الآن المهدين sana wazzabu anhu da kuma kare alƙur'ani a bashi kariya min ta'awili da galina daga fassara ta algalina masu wuce gona da iri wuce gona da iri sai zo su ta masa fassara irin yadda ransa yake so ta bulatu to shi ma sai a kare shi in su ko suka kawo fassare-fassarensu wanda ba haka ƙur'anin yake nufi ba to sai a yi bayani a warware shi waɗanil mulhidina da kuma suka na masu musu mulhidai wanda ba su yarda da Allah ba munkiran mutane wanda ƙur'ani kullum su suke su ga sun soke shi to dole mutum ya san yana da ilimi kuma ya ƙoƙarin kare shi da ta hanyoyi
والنسيهات لرسول to kaga akwai wani shi ma da ya zo ringa wani maganganu cewa wai ƙur'ani yana da zuwa da wani lissafe lissafe wai da ba su da kan gado wai da ya zo da bangado aka ce koma da ya ƙara bincike ko wani irin ilimin mathematics ne da shi ba zai iya warware abin da ƙur'ani ya zo da shi ba ka je ba abin da malaman musulunci suka yi na wajen ƙur'ani na ɗaukansa da fidda shi to irin wannan to kaga da wanda za su ce ƙur'anin shi kaɗai za su ɗauka ba za su ɗauki komai ba to fassara ba za ta yi ba kuma aiki da shi ɗin ba zai ba muddar ba a nemo annabi alaihi ya nuna mana yanda za a yi ba to gali na sai an warware abin su tandil mulhidi na su ma haka to wanda ya zo zai kawo wani abu to dole sai a kare shi yanzu misali a ka'idar ilimin larabci idan aka zo da idafa ka ce kitabu rajulin littafin wani mutum kaga kitabu shine mudafu rajulin mudafun ilai to mudafun ilaihi din shi kuma na kira ne na kira ne ba sananne bane amma kana danganta littafin gare shi kai iktisasin littafin ba kowane littafi na duniya mana iya wannan ne amma an ka ce kitabu muhammadin kai ta'arifin sura muhammad ma'arifa ne littafi ma zama ma'arifa to dama ita idafa ko tafidu taksisa ko tafidu ta'arifa amma in ka ka dauko misru da gairu da nahau ka kwatanta to bata bata bada iktisasi bata bada ta'arifi in ka ce ra'aitu rajulan mislaka mislaka kaga mislu sai ka mudafu na bilayar ba zai bada ba kace ra'aitu rajulan gairaka shi ma ba zai bada fa'ida ba to da qur'ani yazo a fatiha sai ce gairul maghdubi alaihi gairul maghdubi alaihim shikenan kaga wanda yazo sai ya ce qur'ani ya faɗa ya kawo jumla da ba ta da fa'ida su me maghdubi alaihim ba za ka iya gane su ba bai ba da fa'ida ta iktisashi ko kuma ta ta'arifi ba to sai aka ce a'a ita gairu in ta zo bainar daddai ne to tufidu in ta zo tsakanin kishiyoyi biyu to ta ba da fa'ida wadda ce allazina an amta alaihim kaga an ni'imata daban algadabu daban wannan kishiyar wannan ce salat allazina an amta alaihim sai ce gairul maghdubi alaihim kaga allazina an'ama Allahu alaihim sai kuma allazina gadiba Allahu alaihim to tunda ta zo tsakanin da dai ne to tufidu tafsisa shikenan to dole sai da ilimi zaka ne kokari ana sai a kare shi to sai ce nasiha kuma ga manzo ga manzon Allah sallama da yake wali rasulihi sai ce at-tasdiqu bi nubuwwatihi gaskata annabtarsa mutum ya gaskata a zuciyarsa ya san annabi ne ya yarda manzancin sa manzanci ne alaihi salatu wassalam kuma annabtar tasa ga dukkan mutane da kuma duk aljanu shine wato wato risalatu ta kalli wanda aka ɗora wa kowa da kowa kuma kai da ta ta shirifi wadda ta hada da mala'iku da dukkan sauran halitta shi annabin su ne kuma shi ne annabin da yake annabin annabawa tun daga kan adamu alaisa har tashin alkiyama in dai halittarsa aka yi mutum to annabin sa ne shi shi yasa ya ce adamu wa man duna ta talewayi tun daga kan adamu abin da ya yi waninsa to a ƙarƙashin tuta ta sai ka kudura wannan wa bazara da'aci lahu da kuma ba da wato biyayya gare shi fi ma amara bihi cikin abin da ya umarni da shi da kuma abin da ya hani a kansa abu suleiman shi ya faɗi wannan sai kuma abubakarin ya ce wa muwazaratuhu da kuma karfafarsa da kuma taimakonsa hayyan mamayyacin da kuma kare shi yana da rai da kuma kare shi bayan ya bar duniya to ya ce wannan shi ne nasiha ga annabi alaihissalam ta a karfafa masa gwiwa a koyi da bayansa a kuma taimake shi sannan a ba shi kariya lokacin da yake alaƙaidul hayati alaihissalam sahabbai haka suka yi kowane ƙoƙari ke ba da ransa domin annabi alaihissalam ya tsira lokacin da aka je uhudu abu ya kare annaba da sai fada cikin ramin da abu amurda fasik ya gina ya haka kafirai suka yi wacce sai abu dujana ya zo ya kifa cikinsa kan annaba sai baya ya fofofo haka ya tsaya duk wanda ya zo da takobi sai zabga masa duk wanda ya zo da mashi sai buga masa duk wanda ya zo da sanda sai da ke shi ma bai motsa ba so da in ya kauce duk abin suka zai kan annabi zai faɗa da saka ya haƙura har sauran musulmi suka gane abin da ake ciki aka zo suka kewaye abu jana ya ɗaga haka annabar sai tashi mutum shida suka kewaye shi sai ya ce da ɗayan ba da ranka saboda ni sai fita aka yi masa shahada sai shi na biyun kaima shi ma ya fita su shidan kaf sai da duk aka musu shahada sannan sabai suka ankara da halin da ake ciki suka taho suka yi ca a kan gurin aka kewaye suka kuma zama yaƙi ba don nasara ake ba sai dai kawai don ai kowace irin mutuwa kaskoci sai a yi so da annaba su mai tsira wannan hannun talha ya kambale ya kifa kansa ya sa gwiwoyinsa a kasa ya sa tafin hannunsa ya kamar rago annabi su mai taka gadon bayansa ya samu ya hau kan wani tudu sai ce kar aujaba talha aljanna ta wajaba ga dalha shi na abokar karjina wace dalha ya cinye kowa a ranar uhudu tun da ya kai ga wannan to sannan suka tsaya aka je maharis na cikin kan dutsen uhudu yana da maharis da yawa in siramun muka da ruwa yake taruwa aka ɗebo aka dinga wanke masa alayhi salamu ce jinin ya ci gaba da zuwa ana faɗin mara jallawa na ta mata ɗauko kaba ta ƙona ta ɗauko toka tana sawa shi jinin ya tsaya to shi ne ake wannan haka suka yi masa kariya alaihi salatu wassalam to kuma bayan ya bar duniya shi ma akwai wannan kariyar ta addinin nasa sai an kare shi sunnarsa sai an kare ta san yi ƙoƙarin ɗaukan abin na addinin a shigar da shi gurin mutane san yi ƙoƙarin fito da shi filla-filla domin mutane su gane san yi ƙoƙarin ba shi kariya idan masu kawo farmaki suna so su kawo farmaki su ɓata shi shi ne wa mai yi ta da kuma ya ce wa iya usunnatihi da kuma raya sunnarsa bi talabi ta hanyar nema a fita neman sunna mutum ya shiga nan ya fita duk wanda ya san gwanaye ne sun iya to ije ya koya tunda da sai mutum ya haura kuma ya tafiya kwana talatin arba'in hamsin don ya je samu hadisi guda ɗaya a wajen malamin ya ji labari in ya karɓa shi dawo to tafiya nema wazzabba an hada kuma ba ta kariya a kare ta in ana neman ɓata ta wa nashri hada kuma yaɗa ta mutum ya yaɗa sunar annabi alaihi salatu wassalam da kuma ɗabi'antuwa da halayensa alaihi salatu wasallam alkarimatu masu girma da kuma ladubbansa masu kyau yadda yake tafi da rayuwarsa mutum ya bi daki daki daki daki har ya kokari su zama ɗabi'unsa da halayensa
قال أبو إبراهيم إسحاق السبيلي نصيحة رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم التصديق بما جاء به wace abu ibrahim ishaku tajibi ya ce nasihatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nasihar manzo Allah mai tsira da mace Allah shine at-tasdiqu bima ja'a bihi gaskatawa da abin da yazo da shi yace samu bi sunnati da kuma ruko da sunnarsa da kuma yada ta alaiha da kuma kwaitar da mutane akan ruko da ita da kuma kiran mutane zuwa Allah subhanahu wata'ala da kuma kiran mutane zuwa littafin Allah da kuma kiran mutane zuwa littafin Allah wa ilaiha wato ai addu'a wa ilaiha da kuma kiran mutane zuwa da'awa wato kowa ya tashi kiran jama'a zuwa wato da'awa ta annabi alaihi salam ita kuma da awar tasu alaihissalamu ita ce ta kunshi kiran wanda ba musulmi ba su zo shiga musulunci kuma ce ta kunshi al'amuru bil ma'rufi wa nahyu anil munkari musulmi su kuma wanda ake musulmi abinda mutum na alheri baya a kwaitar da shi tashi in an ga yanayin ba daidai ba a kwabe shi ana masa wannan ba mai kyau bane wani yana cikin da'awa sannan kuma a ta'allum wa ta'alimi ka koya ka kuma koyar wannan shi ma yana daga cikin da'awa ta annabi alaihi salatu wassalam tun akwai wannan jahilci ba zai rufe musulmi ba da wanda ka koya to za ka yi aiki da shi kuma za ka koyar da waɗansu sai kuma al'ibadatu wa zikiru ya za ka aiwatar da ibada da kuma yadda ake ambatan Allah in za ka kwanta bacci in ka farka za ka tashi tsaye za ka zauna za ka ci abinci ka gama sha za ka shiga ban aiki za ka fita daga gida za ka shiga gida za ka yi balaguro shi ne al'ibadatu wa zikiru sai kuma al'ishiratu wal mu'amala yadda ake zama da iyali yadda ake zama da yan uwa yadda ake zama da makota yadda ake yin hulɗa sai kuma yadda ake hulɗa tsakanin mai mulki da talaka tsakanin ubangida da yaransa shine addawa shine al-mu'amalatu wal ishra to wannan sune da'awa ta annabi alayhi salam to ana son ka kokari ka dora mutane akan wannan wa ila al-amal biha da kuma aiki da ita
قال أحمد بن محمد من مفجورات القلوب إتقاب النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أحمد بن محمد. أحمد بن محمد ya faɗa ya ce mewa faro datil ƙulubi daga cikin abin da aka fallanta wa zukatan muminai ya ce ƙadun nasihatil rasulillahi sallallahu su ƙudire yi wa annaba alisun nasiha kowa sai ya ƙudura wannan wajibi ne ka yadda za ka yi wa annaba alisun nasiha ta wa'annan abin da aka lissafa ka san sunnarsa ka gamance da shi ka gaskata shi kai masa biyayya alaihi salatu wassalamu ka kare sunnarsa ka kuma yada ta ka kuma santa ka ɗabi'antu da halayensa to yace yana cikin abin da yake wajibi akan zukata na musulmi to ai wannan shi Ahmad ibn Muhammad din shine Ahmad ibn Hanbali eh yana sane ya faɗa ba ya fiye faɗan mahaifinsa ba yana sane sai kawo mahaifin Ahmad ibn Hanbal
أبو بكر الآجري
وغيره وغيره أبو بكر الآجري ده ونسى يشي النصح له نصيحة قال نفسه عيني نصح في حياته ونصحا بعد مماته yace nasiha ga annabi alaihi salam tana nufin wato ta zan fi hayatihi akwai nasiha lokacin da annabi alaihi salam yake doran kasa wani san ba da mamatihi da kuma nasiha bayan ya bar duniya
في حياته نصر أصحابه له بالنصر بالنصر والمهامات عنه ومعاداة من من آداه والسمع والطاعة له وبذل النفوس والأموال دينا سيسي ففي حياته نصر أصحابه a rayuwarsa shine taimako nasihar da sabansa suka yi masa gare shi bin nasari ta hanyar taimakonsa wal muhammati anhu da kuma kariya gare shi wa mu'adati man adahu da yin gabar da yin gaba da wanda ya gaba da shi wa sam'i wa da'ati lahu da ji da bi gare shi duk abin da yace shi za su ji kuma za su bi wa bazalin nufusi da kuma ba da rai wala amwali da dukiya dunahu saboda kare annabi alaihi kuma hakan suka yi wa alaihi كما قال الله تعالى رجال صدقوا وما عهد الله عليه kamar da Allah ya faɗa sun ce aya ta sauka ne a kan abin nan na turbunin malik hasu shi bai je badar ba bai san yaƙi za a yi ba an ɗauka za a je a tare ayari ne sai abu ya juye aka ce yaƙi za a yi ba dama a dawo gida kuma a yi shi haka suka haƙura suka tafi to sai ya ce in Allah ya ƙaddara annabi alaihi zai sake aran gama da kafirai rannan Allah zai nuna mutane su ga me zan yi to ko shine da Uhud ta zo abu ya rikice abu ya baci annabi alaihi salam ce aljannatu inni la ajidu riha min wara'i uhud a bayan dutsen nan ga kanshin aljanna ya sa da dan ubadata ya ji sai ce wannan abun yana da sauri shi na bin malik yana jin wannan ya ce bukata ta ta zo dabino ne a ne sai ce zan tsaya ƙara cinyewa tsaki shiga tsakiyar abokan gaba yi ake ya ce sai allah nuna zan haka da aka yi masa kwatsa-kwatsa kwatsa-kwatsa aka rugurguje shi kamar da ake kwankwatsa ƙashi haka aka yi da kyar ƴar uwarsa ta iya gane shi ta wani ɗan yatsansa guda ɗaya to shi ne sai Allah ce aka yi wannan sannan su musabu dan umayya tuce take kannan sa radiyallahu aka sare kafadarsa aka sare ya rike da wannan aka sare kafadar ya rike da wannan aka sare ta ya kokari sai kiho to shine tuta bala dan tuta annabi Allah subhanahu ta zuwa kasa sai malaka ya dauke ta annabi Allah sai ce taqaddam ya mus'ab sai ce lastu bi mus'abi to shi mus'ab ya to sai ya tafi ya yi shahada to haka suka yi wannan ranar to sai sa Allah ce minal mumini na rijalu sadaku amma ahadullah alai a cikin mumine akwai mazaje sun gaskata wa Allah alkawarin da suka masa minhum man qada nahabahu wa minhum man yantazir a cikin sa akwai wanda ya game da alburin sa wato ransa ikuta a cikin da kuma yake jira wani bai hudu ya zo zai wa ƙur'ani takakka ko akwai wani wanda yake neman mutuwa ya zo zai wannan tambaya sai zo wani sahabi ya shigo ya rasula ina ake jin alamun mutuwa a tura mutu sai ce ya shi ke na magana ta kare a shi haka suke ya ce ina ake jin akwai mutuwa to a tura man kaza na habahu min human yantazu Allah ya ce ma baddalu tabdila annaba da kansa da zai ku zo ku ziyarce shi na shaidu wa'annan shahidai sai yasa duk wanda ya je nan sai na sha da uhudin suke akan ce tafi da kyakkyawan niyya wanda duk ije da wata manufa idan ya addu'a ko zai cuci wani to shi zai fara cutuwa saboda abin da suka yi wa Allah a nan Allah ya yarda da abin duk wanda ije da wata nufa Allah ba zai bashi a wurin sai maganinsa shi yasa wanda suka goge suka fahimta unguwannin da suke kewaye da uhudu din nan ta fi ko ina mahaukata ta fi ko ina mahaukata wadda kan ka je yanzu za ka yi ta jin hauragiya da daddare cikin unguwannin don mun je da koyi sakana ta ƙololo akwai katon asibiti kusan shine na biyu a duniya na mahaukata a nan lafiya saboda mafi yawa sakandanta mutumin zamani yake kasar akwai kuɗi akwai abinci akwai lantarki akwai wane ne bisa suke ɗauki addinin a wasa sai ga mutum yana kasar baya sallah baya kula da shan addini kuma a kewaye to wani shi ko ba zai yarda da makotaka da wayannan yanda suka yi wa Allah wani zo kusa da su ya dinga irin wannan ba akwai wanda ya gaya mun ya samu wani yarsa ta dinka hauka duk likitan duniya banda a gani ba sai kiran sai sai dan uwansa ne mutumin Madina sai sai kana son yarka ta warke kana son da yanka zana lafiya tashi daga nan ka koma wata nahiyar suna tashi ba magani ta warke ce saboda yace saboda wayannan da gaske suka yi wa Allah sadaqu ma ahadullah alai wanda duk ya zauna kusa da su zai wa Allah takarka Allah ba zai bari ya makotaka da su ya gurbata abin da suka yi ba
وقال وينصرون الله ورسوله kuma wani gurin Allah ya ce yan surun Allah wa rasula suna taimakon al- addinin Allah suna taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام sai sannan ma nura ya magana a kan sai na abubakar radiyallahu anhu da ya ce shi na tsoron ya bar sunar annabi alisun ya halaka ai barin sunar annabi ce wannan alaihissalam ba inda annabi alisun ya zo ya ce a je gurin dan duba ya duba wani abu da isin ka san daga maganar hayula ne yayi ya hayuli magana ce ta hayuli tunda turanci cikin shi hayal da kuma al'uqulul ashara shine ten intelligence akan wayannan ne din daga su ne aka samu kuma wato al'anasirul arba'a al'anasirul arba'a shine annaru wal ma'u wal hawa'u wal ardu to da ita take ta irin wayannan abubuwan baya ciki abinda aka ce kai sallah raka'a bi ka bawa Allah ka roke shi shikenan ce sunnar annabi alaihi salam ma wace ji a duba masa kowa ya ce in zai ta tafiya a duba an ga ta taka ƙasa a gawai dindune tana burtso da ƙasa baya shi kenan shi tana mai da arziki baya ba zai aura ba wace tana da ƙashin mandiriki shi kenan ba zai aure ta ba to dai irin wa'annan ba a cikin suna an rasu sa muka shiga wahala a yanzu ba daidai ba ne wa'annan komai wurin allah ake komawa in ka lura annabi alaihi salatu wassalamu allah na mana da samu da rashi da a fuskance ka ko a baka baya duk wurin Allah za ka koma sai ce idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga shiga ake ta yi ma me aka ce sai ce da shi fasal bihi bihamdi rabbika wastaghfir ko ma gurin sa ne nasara daga gurin shi ya bayar sai je can suratul tawwa sai ce fa in tawallahu faƙul hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul azim in aka yi tawaye aka kibi koma dai gurin sa shi ba fa abin da zaka yi banda shi la manja wa la malja minhu illa ilai shikenan ko ranar da limamin kuba yana yin karatu akan hajjin annabi alaihi salam yanda annabi aikin haji sai ya zo inda aka je zulhulaifa ana yin ana yin wato niyya ta aikin ta umra da aikin haji to wani ya zo da ɗan ɗan uwansa ya yi niyyar hajjin sai ɗan ɗan ya zo ta murya tana cewa lalabai ka wala sa'adai ka amurka mardudun ilaika ba a karɓa ba kuma ba a mara ba da kai duk abinka an watsar maka sai zo ya same shi ya ce bakwana ka ji wata magana ya ce mai ce ce na ji wata murya tana ce ba a maraba da kai sai ce yau ka ji ni shekara arba'in kenan ina jin wannan Allah ba ni da musayarsa shi sa dole na bi shi shi ne imani mutumin yau shi sa na ce da shata da yake yabon wani yake ce masa mai Allah ɗaya ba fa karamar abu ba ce sai ka tara miliyan ba mai Allah ɗaya kowa yana da nasa Allah da ya rike kishiyar Allah ba ruwan ubangiji kuma shi sa ya ce da mu man kane rajulika a rabbi wanda duk yake son haɗuwa da Allah lafiya fal ya amal amalan salihan in kai aiki na gari bai isa ce wala ya shirik bi ibadati rabbihi ahada sikna sannan mutum zai jira ka waccan hanyar ba mai bullewa ba ce ba daidai ba ce abubuwa ne da aka zo ake ta yin su da kuma dafi da ya taho da kasashen turai ya shiga kasar larabawa da ya shigo mu nan a hankali a hankali a hankali yanzu ana aure ana so a aure ana da kaza sai a yara sai sun auna jini wai an ce jinin wannan kaza da jinin wannan kaza shi kenan shi kenan suna son juna sai dai su haƙura in iyaye ne suke son a haɗa wani zumunci ko wata iri a samu na wani alayyi shi kenan sai a haƙura saboda wancan abin da ihtimal ne ba dole bane duk abin da ya faru sai da izinin Allah amma yanzu akan wannan ake tafiya abubuwa sun rikice mana sannan iyayenmu da sun zauna lafiya an suka samu juna biyu har su haihu yanzu ko sai a ce sai an gaya mata lokacin da ake tsammanin za ta haihu yana wucewa sai ta tada hankali sai shi kuda ma annaba sai ya gaya mana inna laha farada fara'ida fala tudayyi'uha Allah ya faranta walai ka ku tozarta su wa hadda hududa ya iyakance iyakoki fala ta'taduha kada ku tsallake su wa harrama ashiya'a ya haramta abuwa fala tantahi kuwa kar kike kuke ta alfarma abin da ya haramta sannan wasakata an ashiya'a wasawan sai shuru rahmatan lakum min ghairi nisyan dan jin an ku ba manta wayi ba fala tabahasu anha kar ku binciko da sai a samu ciki an yadda dai ana wata tara a haihu wani ma ya zama shekara zai yi duk wako to tun da aka bincika din to ya shiga an shiga wahala ku an shiga wahala shi da ya faɗa ba shi da tabbas wanda aka faɗa ba kuma suka yadda daidai ne shi ko bai ce musu to wala haka za ta yi shi ma da ya faɗa bai ce haka za ta yi ba ana tsammani shi ne ake kina edd ko mai kenan expected day of delivery shi ne kawai zato ake kamar sai suka ɗauka gaske to don haka ne domin jefa kanmu a cikin abubuwa daban-daban Allah ya saka wa Malik Babikir Professor Malik Babikir da alheri shi psychiatrist ne kuma ya riƙe shugabancin ƙungiyar psychiatry ta duniya gaba ɗaya ta wannan littafin da ya rubuta the dilemma of muslim psychologist abinda isa ya rubuta littafin akan jihura zabbe da annabi alaihi faɗa ce ta tabba'un na sunana man qaulakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in law dakalu jihura zabbe la dakaltumu akan sa'i dukkan ilmai da fannoni da ake tafiya a zamani yayi su ya ware inda duk masu su su shiga ramin dawa domin duk wanda ya shiga wannan ramin daman gobe kiyama sai an kore shi daga tafkin annabi alaihi ba za a bar shi isha ba muna cikin hadari yanzu sosai yayi aiki mai kyau a wannan littafin ya taimaki musulmi saboda fannin sa ne ya kware ya rike abin da duniya gaba ɗaya ma kuma musulmi ne shi so haka irin wannan abubuwan dole musulmi su kiyaye daidai abin da ake dai kar a bai wuce dai duniya ba ita ce kadai ake wa ita ku ana mutuwa shi ke amma ubangiji ya gaba Allah ya ji kan wazirin ka shehu gida a cikin sha'aban an zo taro na limamai wata shekara mun tara sa SAS sai aka ce ana jin akwai wata kwata gwangwama da ƙasar Amerika da Rasha suke so za ce wa ƙasar nan da aka zo aka tsara limamai ana bayani aka ce to ga wata fitina ta taso limamai su sani a tashi tsare a addu'a sai wazirin kano da izo sai ce ni fa ba malami ba ne amma nasiha zan yi ina gaya mana da ni kaina da limamai da duk watan ƙasa nan da musulmi rasha da amerika ba abin tsoro ba ne ba ko matsalar mu ba ce ya ce matsalar mu ubangiji ya ce da mu la ta gurin ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala ta gurin na kuma alhayatun duniya wala ya gurin na kuma bilahal garoci wani ita ce matsalau in ba mu bi wannan mutum ne muke matsala amma muka bi shi kenan tun da ya gaya mana ya ce inna wa'adan lahi hauka hakika alkawarin Allah gaskiya ne fala ta gurin na kuma alhayatun duniya lallai lallai kada rayuwar ta duniya ta roƙe ku wala ya gurin na kuma bilahal garur mai ruɗi iblis kar ya roƙe ku inna shaytanan lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa haqiqa iblis miqiyinku ne ku rike shi miqi inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabi sa'ir yana kiran jama'arsa dan su zama yan wuta yace tace matsalar musulmi gaba ɗaya a duniya in bin wannan ita ce matsato ita in ake bikin bi duniya ce take mutane su ga ita ko bata isa komai ba da Allah ya sa kimar duniya ta kai fukafukin sauro guda ɗaya to da kafiri Allah bai bashi makwarwarwa ɗaya ba ba zai bashi amma tun da ga ana ba wa mutane komai a safanta ma to ba ta da kimar fukafukin sauro to abinda bai kai fukafukin sauro ba ka yadda ka kan tafi da lahirarka saboda shi mutum ya cutu Allah ya aiko annabi sai ga mana gaskiya kuma yayi a hajjin bankwana ya faɗa ya ce ala hal ballaktu shin na isa da sako sabai suka ce na na'am nasahata wa ballakta kayi nasiha bisa nasiha ka gabatar ba daga ganiya ba sai annabi alaihi ce Allahumma shahad Allah ka shaida sun yadda abin da ka aiko na isar ya dinga faɗa ka dinda je fakara sai ya tsaya wannan to ya fita yace ba abin da bai gaya mana ba alaihi sunan alheri ba abin da bai gaya mana wani shari ya kona mana mu guje shi tunda ka kai lafiya cewa ta kai matsayin da mutum yana da mace ya aure ta ta haifar masa ‘ya'ya ya kai goma amma wani ɗan tsubbu ɗan tsatsuba wai in yi ga ya fara ɗan tangarɗa a ciniki in je gurin sai ce fadin sunanka ba na sunan mai ɗaki ce a kai kai nari ita ma iyo shi arziki zai tafi shi ke wai kuma sai yadda zai zo ce abinci ce ta yi yayi yaji da yawa ta sa gishiri da yawa bai dahu ba yana na kuren gedo yana neman wata gaba da zai kore ta wai duk 'ya'yan nan ba arziki ba ne wanda babu inda ake sai da ɗa babu kuma Allah zai ba shi miliyan cika teku cikin jakara bakwai in bai ba shi ɗa ba shi kenan aikin banza ne ba zai iya samu ba da dai kuɗi sai kyauta ta Allah amma sai raina wannan wai ba wai ba mata arziki ba ce wani wai arziki wani abu ne daban na shirman mutane amin mutane wato mun shiga dai cikin wani fagamniya gaba ɗaya shi sa an ka koma gefe daya ka kalli duniya za ga kowa faga kamar dai an taho ne guri a hargitse wani daga gabar wani yamma ne kudu ko ai ai wa to a haɗu a ci karo ko da goshin wani abu a faɗi dabar a sake tashi ba mai tafana dalilin ma mai isa ake gudu na yi karo da wannan na faɗi ya faɗi mu tashi ba mai bincike haka kuka dawo da ka kalle mu ba mu nutsuwa saboda an riga an bar tushen da tsawar abinda Allah ya ko annabi sun shine mafitar mu kuma rahamatan ne lil alamina kana barin wannan to fa ka cire rahamar da aka aiko shi ba za ta taba ka ba ba ta taba ka ba eh cutun da kansa ya cire daman abu ne guda ɗaya dukkanin mu a teku muke tana ta tambal tambal tambal sai dauko live da cire izubu wanda ya kama kino ya kama ruwansa assalamu alaikum to ai haka ne to ai sai mutum ya koma karatun akwai sunna kauliya akwai fi'iliya akwai takaririya to duk gaba ɗaya mutum zai zai koya san yanda ake san ilimin hadisin da sauransu da ya bi shi kenan in yi wannan ya samu ka san abinda ake tsoro ka san iblis sharrinsa yawa ne da shi iblis ya fi zuwa gurin masu zuwa makaranta ai in suka zo makaranta gurin tsira ne to sai kokari ya yanke tsakaninsu da makaranta sai a jiki kawai a jiki suna tare da makaranta ma zukatan su ba sa tare da karatun da ake ya gama da sun kiyama ta zaga ba su da komai to hadarin sa kenan to shi ma koyan sunna idan ka zo za ka koyi sunna ta annaba sai da sanin hadisai da sauransu to abu na farko da za ka fara yi shine takhalluqu bi akhlaqi sallama su kwantuwa da halayensa farko mai ilimin hadisi a same shi yafi kowa saukin kai saboda annabi yafi kowa saukin kai sannan a same shi da limana sannan a same shi da kyakkyawan zato ba in an zo da siffa goma marasa kyau ɗaya mai kyau bai watsar da ƙwaya ɗayan ya ɗauki taron marasa kyau ba mai sunna ba ne wannan kowace irin kururuwa ku zai baya limana a cikin harkokinsa to ba shi da sunna ko karanta ta ike ya zama ɗan dako dole wanda zai karanta sunna sai ya siffanta da halayen annabi alaihi salam sannan abu izo waya uzuri ba sunna tare da shi annaba sai duk abin da izo aka zo da shi sai ya tambayi hanzarin ka tukun in ka faɗa hanzarin sannan kuma in ka faɗa sai karɓi uzurinka sannan gaggawa da an ga abu ba a gama tantance shi mutum ya far masa shi ma babu sunna annabi sun baya wannan ya kuma nuna mana da da da da, da ashajju bane abdul qais izo suka shigo madina sai ce inna fika khasalatayn yuhibbuhum allah kana bi ugu da bi allah yana so sai ce alhilm wal anat kana da san hali abu ya taso na za a fusata ka sai ka haƙe sannan kana bin abu sannu sannu ba gaggawa kake ba har sai ka kai ga natija ka bincika abu ka sani sai ce yannan daga gani ne ko daga Allah ce daga Allah ne sai ce to na gode Allah da ya zaɓe ni da suffan ba tare da na sani ba to dole an mutum zai karanta suna sai ya fara kokarin akan kansa tukun ta zauna a kansa duk wanda ya ganshi ya ga ɗabi'un annabi alaihi salam mai san mai hakuri mai bin abu sannu sannu mai bincike ba tare da abu ya zo kawai ba bincike zartar da abu a kansa ba sannan mai limana mai limana sannan mai kyakkya zama kan malam buɗa mana littafi shi baya bin komai sai fulawa mai kanshi kar mu ce zama koda yana bin suna yana zama koda duk inda miyagun ɗabi'u ke su yake hangowa to ba a buƙatar wannan sai mutum ya fara wannan tukun sannan ya ci gaba da yin wannan sai ya kira mutane ɗabi'unsa kansu za su rinka gayyato jama'a ko ba zai zama in ya faɗi magana mai ya bada baya ba a ce gashi nan kaulin bila amali abin da yake faɗa ba daidai yake ba shi yake aikata ba a san wannan eh shi ne amin bismillah